بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا أبي كفر بوت ربيع الأول shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba muna cikin suratul shu'ara sura ta ashirin da shida mun kuma yi darasi guda hudu a cikin ta zamu tashi darasi na biyar aya ta ɗari da tamanin da ɗaya muna roƙon ubangiji na dari da saba'in da biyar abuwa za mu tashi aya ta dari da saba'in da biyar muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji wanda
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إنه رسول أليم فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
aya ta dari da saba'in da shida ce ko sai ce mana yake kazzawa ashabul aikatil mursalin Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labarin annabawa ya ce wato ma'abota al'aika shine ma'abota wasu biyu waɗanda suke duhuwa sun kayyata manzanni in kana lahum shu'aibun yayin da wato annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam yake da su ala tattaku in ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin lallai ni wato manzo ne amintacce zuwa gare ku sai ce fattakullaha wa ati'un ku kiyaye Allah ku kiyaye dokokin da ni kuma ku yi min biyayya wa ma as'alukum alaihi min ajr ba na tambayar ku wani lada dangane da wannan sakon da na zo muku da shi in ajriya illa ala rabbil alamin la dana baya gurin kowa ba sai gurin ubangiji madaukakin sarki mala yace haula yani ashabul aika su wannan mutanen da ake kira ashabul aikafi hum ahlu madyan ala al-sahih shine dai ahlu madyan walla wa ila madyan abahu suaiba su ne dai kamar yadda akwai hadisi a babu inganta wada aka dangana zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam cewa annabi ya ce wato ashabu mabiyan daban ashabul aika daban amma zan ce mafi inganci ashabu mabiyan da ashabul aika duk su ne wato mutane guda ne mutanen annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam shi da ma ne ce wa kana nabiyyu la shu'aibu min anfusihim annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam yana cikin su duk da ba a ce in qala lahum aquhum shu'aibu ba kawai in qala lahum shu'aibu na ka ce anan ala tattaqun sai ma da yake bi annahum nusibu ila ibadatil aisha saboda an jingina musu bautar wayannan bijirin da tsowa duduwa da suke zuwa su tunda wato suna zuwa su wannan bautar sai Allah ya jingina wato dangantakar zuwa gare shi saboda wato suna bautar bijiru da kuma abubuwan da ya kama da haka sai Allah bai ce iska da lauka ko mutu aibun ba domin annabi da aibu baya goyon bayan abin da suke yi na bautar wani abu da ba Allah ba to sai malai yake wayya shajara ita ce bijiya sannan kace kanu ya abuduna duk kasance suna bauta wannan biji din kali hada qala ta'ala shi da Allah yake kadzaba ashabul aikatil mursalin ma abuda bijiya wayannan mutanen wato masu bautar gukuwan bijiyoyi sun karyata manzanni lam yakul isqala lahum aquhum shu'aibun bai ce wato lokacin da dan uwansa Annabi Shu'aib yake da su ba wai da ba kare iskala lahu Shu'aib kawai ya faɗi wannan kalmar ne saboda a dauke wato ɗan uwanka da dinda sun kibin Allah madaukakin sarki to ma ne to minan nasu man lam yakin bi hadin nukta ba zanna anna ashabul aikati gairu ahli maryam akwai a cikin mutane a gonda wasu gane wannan tsarin da Allah ya kawo a nan ba suke cewa lallai su ashabul aikati ba su ne ahli maryam ba akwai masu wannan fahimtar da malaman tafsiri kaza abu anna shaiban alaihi salam ba'athahu Allah ila ummatayn a suke yi cewa annabi alaihi salatu wasalam Allah ya aiko shi zuwa ga annabi Ibrahim Allah ya aiko shi zuwa ga al'umma biyu ahlul aika da kuma ahlul madyan har akwai hadisi shi ma na Abu Musa al-Ashari ban ban da wani aka kawo karkashin wannan wanda shi ma ya inganta cewa hakan ta tabbata ba to sai ma ne yake wa minhum man qala salatu umar ya ko da ba ta ce al'umma ce guda uku sai ma ne yake wa gayyu annahum ummatun wahida abin da yake inganci shine al'umma ɗaya ce wasifu bi kulli maqamin bi shay'in kowanne guri an suka ita shi da wani abu ne wali hada wa hada ulai wa amarahu bi wabain likiyal wal mizan shi ta yi ba su wa inna kuma yi ya wa dire mutu wa abi dirka kika mudu da abu da take ni sai yace um kama bi ki sadi madiyan sawa sawa an bi sawa kamar yadda yazo a cikin kikkar madiyan wato kwabo da kwabo ودل ذلك على انه امه واحده انت تذكر ايه cikin da aka biya suratul arab da sauran wurare za ka ko al'umma da yake dan da musu salo akai amma duk da yake domin ga ji an Allah ya bayar musu aji da cewa ne auful miki auful kaila na
أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وأوفوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثروا في الأرض مفسدين
Allah madaukakin sarki yace auku kaila da kika abun awu wanda kuke yin amfani da shi wala takunu min al-muqtirin kada ku kasance cikin masu tauye awu sai Allah yace wa jinubil ifatil mustaqim ku rika yin awo da abun awo wanda ya game da shi wanda yanzu in kun je aunawa da jira auna muku in za ku auna da jira ku auna shi ta yake wailul lil mutaffifin alladheena idza talu 'ala an-nasi yastawqun wa idza talu aw wazanuhum yuqtiruna ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yadi azaba ta tabbata ga masu tauye mudu alladheena idza talu 'ala an-nasi su ne waɗanda idan wato ya sauko idan za su yi awo a gurin wato gurin mutane sai su nemi a cika musu na mudin amma idan su za su auna wa mutane sai sun fice su ko dai ne da sun auno a kasuwar kaza da take ci da ƙarin na gogajin sun zuwa auna wa mutane kuma sai su auna da karamin kwano akwai masu wannan ɗabi'a da za su kwanukan su biyu wanda za su auno daban wanda za su aunar wa mutane daban in za Allah bane kucin sarki ya kokko su kan mutane cewa azaba ta tabbata ga masu tauye hudu ko masu zuwa a rage mita amma ita misali za ka ga gurin da arha amma kuma man bai kai yawan gurin da aka sa kadar ba amma ita ce an ce dari da sittin amma idan ka je wancan yana cewa dari da hamsin da biyar me dari da sittin din ya fi tuka hudu domin shi iya kudin da ya gaya ma a haka ne biyar wanda ku da ya rage dan ya janyo kasuwa ne ya ma da ni karin kauna da abun awo ka ba abun hawa ba sai ka ga bai kai ba to Allah madaukakin sarki wato ya ji azaba ga tabbata da irin wannan mutane to sai ce wala kan sunna da ajiya aw kar gurka kaune wa mutane al'abubuwan wala ta'du bil ardi mufsidin kada ku wuce gona da yi aban kaza kuna masu barna sai ce amma ne ya amuru ma alaihi salam bi ibadi da kiyalu wal mizan Allah ya umarci mutanen nan su ai da cewa su fita abun awo da kuma abun cike ne wai da awo ma da cike cike ba Allah ya hana su tauye mudu don gani da wayannan abubuwan guda biyu shi da yake awful kaina umarni ne kowa ya ji abun hawan da wala da kunu min al-muqtirin ai ya da ba'du ila nadi wato wakammilu kaila law idan za ku zuba wa mutane ku cika musu abin hawo wala tanqasu kaila wa tu'uhu la tika kada ku tauye mudu ku riga ba wa mutane a tauye alhali ku kuna so a cika muku nawo shi sai yake wajinu bil istat al mustaqim yake yake wala tanqasu nas ajiya aw wala ta'abu fil ardi mufsidin ai wato kada ku zama yan ta'adda ke bilafas masu tsayawa a hanyar kare mutane domin matsalar mutane a nan ta yi bayan kawai hudu kuma sai a gaji yan fagi ne za su kare mutane a hanyar ne kwace musu kuɗi su da gefe to suna da wannan ɗabi'a shi sa a wannan ɗabi'a daga kan da annabi nuhu alaihi salatu wasalam har zuwa kan nan abokan annabi da da muke biya yanzu wannan shine karshen an gaba da za a ba mu labari a tsarin da aka kawo shine za ku gaba ɗabi'a gaba ba dukkan tun da kan da annabi nuhu alaihi salatu wasalam har zuwa kan wannan kowace mun yi mun mutu wato kalma a kai duka kowa mutu yanzu inda za su dawo yanzu mutane annabi da ai je ne ko domin yanzu abin da zaka zo zaka je mutum yana da tsiri yana zuba ma amma yana danna hannun sa kai yana zuba ma kana gani wai kana gani na shi zai kenan yana tsora hannun sa da hannun sa zai ƙara sa nauyin duk wani salo da suke gani wayannan mutanen jini na annabawan farko wallahi ba wani salo da ban huce shi ba babu shi. babu to shi zama ne yake gaya mana ne yake cewa to bayan wannan suna kuma kare hanya su yi fashi kamar yadda yazo a cikin suratul a'raf kun da ku yadda da muka biya da Allah yake wala ta audu bi kulli siratin yu'iduna ko haka Allah ya faɗa a cikin suratul a'raf to sai Allah yake wa dakul ladhi khalaqakum biyada واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين Allah madaukakin sarki yake wa dakul ladhi khalaqakum ku tiyayi wanda ya halicce ku wal jibillata wal jibillata al-awwalin da hal- da halittun farko ku kiyayi Allah madaukakin sarki kenan shi ne ya halice ku kuma ya halici halittun farko na da to sai ke karu sai suka ba da amsa da cewa shi ne anan kamar yadda Annabi Musa alaihi salatu wasallam yake cewa rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalina shi ne wanda billahi al-awwal ubangiji ko ubangiji iyayen ku da farko duk annabawa suna mutu suna mutu wannan al-billahi al-awwalin khalqul awwalina haka Abdullahi da Abbas da jiya ɗaliban da mujahid suka ce halittar farko ce to sai ce kalu sai suka ce inna ma anta min al-musa'al kai kai ba kowa bane ba je wanda aka jifi kawai kamar yadda suka ga wasu annabawa a baya to ai jibar za ka yi duk wanda abin da kuka gane ai jibar za ka yi ai ba daidai ba daidai ba daidai ke wani za ku ga yana wannan abu kaga dan ka zo mutum za ka zo yayi ma abu za ka rama ka ce ai ba gida hankali ai dole ka mura ko saboda to irin abin da suke ga annabawa kenan ai yana da kuma إنما أنت عين المسحورين وانت على جيبا وما أنت إلا مجر مثلنا كذي كذا كما بقوا مني فاتيهم تكرم وإن ظنك لمن الكاذبين kai ina faɗan ba da ba kariya kake yi ba Allah ne aiko ka ba duk wannan abin da karo kana fara kana fara da wata bukata kawai sai Allah ya ji to ba su tsaya ka to dokaro ka dokaro ba sai suka dora cewa ne na فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصالحين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم sai suka dora da cewa ba shi kare na shi sabab ne da zamai kaga in dai da shi ne Allah ne ya aiko ka to kai yau kai wanko wani yanki daga sama ka kai faɗo mana irin ka to baro wa idan dai da sai a baya cewa in dai kai in kana azahu al haqq min indi ka ba bil alaina hijarata min as sama awin tilali azabin alim da irin ka to baro su kin tuba cewa in dai gaskiya kake yakon sai Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiyar mu gane da sai suka ce abin da muke so da kai kawai ka sa a sama wani yanki daga sama bangare ne fado mana a kanmu shine ba kina alaina shi gaban mina sama shi sabon ya ni janiban mina sama كما يدك بس فلا عزوة الإسراء أو تسكن السماء كما أنت علينا كسبا أو تأتي بالله والملائكة سبيلا هذا السبب إن دي هذا الشيء النبي عليه الصلاة والسلام وكي أنه جسيان وكتا ونينتي دي قسم يبعث وكما يدكت إليها كي أنه الله أو تأتي بالله كوكو كي الله wal mala'ikati kabila sannan wanda za su yi sojin din Allah da kai sun idan sun buga mala'iku manya manya a bayan su za su rago su in dai aka biya ni Allah ne ya yi ku to su ma wannan ga abin da suke ce nan ba shi da alai na ji saban minas sama kai yanko mana wani yanki daga sama in kun ta ne da sarki an har da siya kike yi قال ربي كيف يقضي يجي يا لو جاء يجي بتو ربي ubangiji na kam alamu bi ma ta'malu yana tare da abin da kuke yi duk wanda ka kokarar da kuke aikatawa Allah ya dace ya Allahu alamu bikum ya san me kuke ciki ba in kuntum tattaquna zalika ya ga kun bi wane ne yace kun tantance da haka zai saka muku da haka da kuke so tunda kun yi magana a suratul a'raf kun za ku iya tunawa ai kun ga gorin da suke mace wa suke kaga wallahi da lai ko dai da ne mana wa'azi shi dai annabi da ayi ko mu kore da rajar ya Allah ya sai duro bayan sun kora annabi da ayi kuma ba a kada hu kore ji ba ko ba ga hu bi da yayi da ya Allah ya sa gaba dai kada da ji ba ka za ku ji da gaba da ita ba to ta da ji ba ta gaba daya tun da ne ka ba muke takama da Allah ne to sai ji da zaka duka yana kuma a zuwa shi ala kun ga abin da suka nema suna magana akan cewa wani yanki na gaba ce bukata in dai an ji annabi Allah ne to a sa wani yanki ko na wata unguwar da fito gaba daya kuma ya fito mutu ba wani zai fito ba to shine ma ne yake bakan da buhu sai suka yi wato kai da kaji ba ka da huma azabu yau da zulla wane mutum duk guraren da ku da tsaron da suke tuhumar annabawa da irin zalan Allah yake musu shi ne irin wannan mutum bai karanta ba zai ji an cika rubar da karo duk abu da yake magana saboda haka sun magori yanzu sama cewa an je gaskiya yake su sama da rikido sai Allah ya jarrabe su da yunwa a wato zafin rana na tsawon kwana bakwai rana an da rika zuba kowa ya rasa inda zai zaɗa ba gurin ko mai za ka yi fita ta fita a wani fita wa za ji ba ka rike ba wai yanki za ku ke zuwa ku sai Allah ya kawo yanki daga kwana bakwai ba da wata fili ta ke zuwa sama gaba ɗaya su rasa inda za su na sama to dai Allah ya tashi masa azaba sai ya turo wani jirgi da a iya bangare ba sun ce bangaren sa bai faɗo ba to aka samu wani bangare kawai sai ba da inuwa mai sanyi gaba ɗaya da ya koma ga jirgi wane mutum kowa ya kalla ranka da neman tilwa a wannan gurin to shi ne Allah wanda kuke sarki yake ba ka da umma azabu yawmin zulla sai aka dama shi da yi irin da yi kaga wato girgiji kowa ya zama karkashin girgiji din tilwa ya kawai innahu kana azabu yawmin azim sai Allah ya koda azaba wato wannan girgizar sun gama lakin jiki gaba ɗaya kawai da ya rike musu ruwan wuta gaba ɗaya ta koda shine akalahum azaba yawmin azim wato azaba wani wanda yake babba ba ita kuke nema ba to Allah ya yi shine wa azabi su ba ta ali wannan shine yayin abin da suka nema a bazu min islamin kiti alai na cewa Allah ya ko musu da sama gaba daya ko wani yanki to ga yanki nan da kuka nema an bawo fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala uquwatahum al azaba muharrun shadidun jiddan Allah ya jarrabe su da zafi ne tsanani a tsawon wato muddata sab'ati ayyami tsawon kwana bakwai wasu da ke zuwa sama da haka sun ma haka mana ce layin sahabatu azallatu ba ta ga kawai ya zauki titi da ya mutu inuwa ba da aro ya sani ko da gida gaba ɗaya ta cikin gidaje kowa ya fito ba da da maza yara da manya aka tattara a wannan gurin sai Allah ya kawai ya turo da wuta har da wuta ya rika saba biyar a cikin ورجب فيهم الأرض sannan karkashin su kuma aka girgira ta hadu da alaman da yadda suke suka ce bayan nan an ka iya gwamma ayoyin ba to tunda aka ce ba aka rata hukumar rajin ba su karka ce wai an yi zaba wa su ta ci gaba sai aka ce bayan ruwan wuta ta sama kuma kasa aka girgiza kasa gaba daya kaga ayat ta cike wannan shine to shine Allah madaukakin sarki ya hada musu wannan gaba daya وجاءتهم صيحة عظيمة كما قال لذلك كما كاوا تسورو musu inda cewa lau da aure izini قالوا يا جعل عدلات بدا مرقا ko yau wannan gurin da suke dariya mu kirgin ya ce inna la antal halim rajid cewa wai sai Allah ke ce kake umar ka da cewa mu san abin da iyayen mu suke bautawa to zannu sannu da duniya da abin kun gan shi yake yayi ne shi kin ji suke ba to wannan injinin kuma wannan bangaren da Allah ya yi musu da tawa shine ba ma da ibnu kabir yake gaba ɗaya ruku Allah ya mutu da tawa da jiki da kaza da wannan ruwan wutar da ba a lokaci guda kowanne an ba su da irin abin da wato suka dangano ne to shine Allah madaukakin sarki yake wa adamin jinsi ma sa'al wannan yana da mutum da abin da suka tambaya innahu kana azaba yawmin azim dan dai wannan azaba ce ta wani ne mai wato mai girma sai Allah yake inna bi zalika la aya lallai wato cikin wannan abubuwan da ya faru akwai aya cikin wannan abin da ya faru wato za daukan musu da wuta daga sama kasan a girgiza shi kuma ya mutu tsawa inna bi zalika la aya amma wa ba kana aktharuhum mu'min sai dai mabiya yawan su ba su yi imani da haka ba wa inna rabbaka la huwa al-azizur rahim lallai ubangijinka shine al-aziz wanda yake mabuwayi al-rahim mai jin kai sai Allah yake
على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي
Allah madaukakin sarki yace wa innahu la tanzilu rabbil alamin wannan abin da ake karanta muku lalle ubangiji dalibai shi ya saukar da shi kamar ka tambaya waye ubangiji dalibai shi yake wato nazara bi ruhul alim wanda ya saukar da alqur'ani shine ar-ruh malaika jibrilu al-amin kuma amintacce sai yace alaƙar da ya saukar da shi ne akan zuciyarka لتكون من المنذرين لن تكن تكن المنذرين ما تجدني بلسان عربي مبين هذا كذا القرآن يتحدث وجه بلاغي لبينه wanda zai zo karare da bayanin a wannan ayar ma da yake cewa Allah yana ba da labari dangane da wato littafin da ya zokar da wato bawan da kuma manzansa wa inna huwa al-qur'an alladhi taqaddama dhikruhu bi awwal sura qur'anin da ambatar da ya gabata a farkon sura wanda Allah ya yi kirari da cewa wato wa ma ya'tihim min dhikrin min ar-rahmani muhdathin illa sama'uhu to shine la tanzilu rabbil alamin wannan littafin da aka yi wa wato kirari da wannan kalmar a lalle Allah madaukakin sarki shi ya saukar da shi sai ce nazala bi ruhul amin wanda ya saukar da shi ne mala'ika jibril domin sun yi magana akan cewa wannan buzo ba da yake zuwa yana ta cewa ne ba wai ƙarya ne ba yau yake ruhu ne masa wai gobe yake ruhu kudus jibi kuma yake ruhu amin wai wannan kalmomin da ya faɗa wai duk ƙarya ne cewa ne da yake canja ba suna alhali saboda jahilci irin nasu ba su gane cewa duk wani abubuwa hukun da muka faɗa yanzu gaba ɗaya su shigo biyu ne ba su ba gaba ɗayan domin sunan sa yana da Allah ya faɗa a bakara kul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah ko mutajidan li babai ne da zuwa kan aya ya mutu wanda yake adawa da malaika jibril to fa innahu nazzalahu ala qalbika ya mutu cewa shi ne saukar da wannan abin da kake karantawa a cikin zuciyarka bi idnillah da idnin Allah madaukakin sarki kaga a ruhu ya zo alqur'ani kunna tara ruhul qudus ruhul qudus kai ya tara ana sannan um ruhu kuma da kalmar malaikatu wa ruhu biha ruhul amin kuma gashi a wannan aya kowanne zuba bi Allah ya kafa zirki ya mala dawa ta malaika jibril alayhi salatu wa salam cewa sunan sa kaza amma kuma za a ji wani ila aji a sunan sa ali sannan kuma injiniya sannan kaza duk wannan duk ba injiniya da na fara zuwa da ta saboda wani karatu ne ala ramma saboda karanta alqur'ani misali duk wannan aka ba wa malaika jibril alaihi salatu wasalam amma ajalin sunan da shine jibril ko jibril ko jibril shine sunan sa saboda haka wannan maganganun da suke faɗa duk maganganu ne kawai wato na rashin hujja ko rashin dalili to sai dai azala bi ruhul amin ala kan duka ya zo kada shi a kan zuciyarka litakuna min al-mujrim me yasa aka ji akan zuciyarka saboda ba sai zuwa suna cewa abu biyu ne mutum kawai da zuciya da arziki kuma duk su Allah ya hada ana abu biyu ne mutum zuciya arziki shi ta dan da abin Isra'ila da Allah ne da su ran Allah yake ba ka rabal fuadi ba domin duk wani abu da zaka faɗa a jikin dan adam wani abu da ban bayan da shi amma wannan ne nan zuciya arziki yanzu da kace fada nama kashi jini wannan jin abu yana da rago yana duka yana da su an ji da za ka na dukkan da ba rago yana da su amma da da kafi da zuciya da harbi to shi sai yake ala kalbi ka kan zuciyar ka idan ya zo wannan bi ba ka iya kiyaye su ko kadan zuwa to ko shakka babu ba marabata da wannan dabbobin da aka zuciya ce ita take bambanta ka da kowace irin halitta to yi da yake alaƙar bika ne ka kuna min al-mundirina sai ce bi lisani da wani irin harfi kaga abin da aka faɗa ke ar-rahman allama al-qur'an sai ce khalaqal insana allamahu harfi kenan Allah ya halitta mutum kuma ya koya masa ya sanar da shi bayani da harfi ba sai da Ali ya jira ga mutum lafiya laukar a sha'awar amma yana magana sai kare ne ko akwai yana magana sai ka fuska akida ma ba ku ji wawa ne da ma ne magana ba saboda ba ku ba shi ba kun ne to ni da ke bi lisanin arabiyyin mubin da hange wanda yake arabiyyin balarabi mubin wanda yake bayani isa qur'ani balarabi ya Allah gaba ta mala yi kokari za ku ku koyi alqur'ani yadda ake biyawa domin qur'ani ba ba huje bane inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun Allah ya mun saukar da shi a wajen balarabi don ku zama masu hankalta da ke Qur'anin Hausawiyyan ba ba wuce ba saboda haka sai ka yi kokari ka koyi Qur'anin ne da ake biya wannan harafi ya yi biji wannan harafin ga ya biji ba boko ji ake mai da kai a ce lallai sai ka koyi Qur'anin da zai mai da kai ya yi kara uku hudu yana goya amma ba zai koyi alqur'ani ba zai gurin ga yace ba zai iya fada ba yace wala lali wala lali duk ba zai iya fada ba an san ban yana gurin ce da kasan tausaro ne injila hankali nan da kai amfani da jiyo don sarrafa turanci shi za ka yi amfani da jiyo don sarrafa larabci shi ga Allah yake kana na ga mana cewa qur'ani ba balarabci ba ba hauki bane ba kowane irin yare bane balarabci ne kuma larabci nan sun kai hakuri kan bibiye da Allah wani wakil sarki zai sarra da harshen ka zuwa ne to shine bilisanin arabi mubi da wato harshe wanda yake arabi balarabi mubin wanda wanda yake a bayyane sai yake
أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به
Allah ya ce wa innahu la fi zuburil awwalin shi wannan littafin alqur'ani kenan abin da zai kare yi man shida ma yana cikin az-zuburil awwal yana cikin littafin farko wato wato ko kuma bayanin qur'ani ko kuma bayanin annabi alaihi salatu wasalam cewa zai zo akwai bayanin da cikin littafin farko a tsawon tayi bayanin cewa annabi zai zo injila haka zabura haka domin azubur zambi ne na zabura ko zabur littafi guda biyu ke saboda haka labarin annabi annabi alaihi salatu wasalam yana cikin azura yana cikin kuma din da gaban da Allah ya doka kaji na suratu sati ina ji aya ta jira Allah ya rage ya mana ya ya bani isra'ila ni rasulullahi ilaikum ko inda yake wa bashiran bi rasulin ya dinu ba'duhu ahmad kaga Allah madaukakin sarki yana magana cewa wato annabi Musa da kansa ya biya wa al'ummar sa cewa akwai wani annabin Allah da zai zo kullai muku albishir cewa ubangiji ya rasul ne muku albishir da wani manzo ya haji min ba'di wanda ya zo baya na ismuhu Ahmad sunan da ba'aba kas haka annabi Musa ya biya wa mutanen sa cewa akwai annabin da zai zo to kaga wa innahu la bi zuburul awwalin ne yana cikin da gaban mutanen farko awalan yakun lahu ayatan shi haka ba zai zama musu aya ba na cewa a littattafan su ba an bada labarin sa kafin ya zo an ya alamahu ulama ubani Isra'il cewa malaman bani Isra'ila ba sun san da zuwan sa domin sun karanta sun karanta cewa annabi Muhammad zai zo a ƙarshen zamani wannan ba zai zama musu aya ba ولو نسينا يجد ولو نسينا ونزلناه على بعض العجم to bari wannan magana wallahi da mun so kai da Qur'ani nan ma akan wani zahiri na adami shine wanda ba balarabi ba suka ce wanda ba balaraban ba kuma wanda baya jin larabci ba balarabi bane kuma baya jin larabci idan mutum ba balarabi bane yana jin larabci Qur'ani ba larabci a ambroshin ba gargadiya larabcin Qur'ani ne wato fa'ili da maqulun bihi in dai yana jin wannan to shi ba ba jin ne amma idan ba ya jin larabci ko da irin da ne yake ji mutakar ba ya jin larabci alqur'ani to ba jin ne to sai Allah ya ce da za mu saukar wanda yake ba jin wanda ba ya jin larabci wannan alqur'ani da kuke karantawa sai Allah madaukakin sarki yake ولو نزل على بعض العباد فقرأه عليه بدون كلام داود sai Allah yake ma kanu bihi mu'minin wallahi ba za su yi imani da shi ba ta ji yanzu a tuba annabi alaihi salatu wasallam dan yaran sa ne shi da yake sallar ba yaran yana zuwa yana fada wanda kuma za mu nan gaba tana tuhumar sa da cewa ba ai aljami ne ke zuwa ina raka ba to duk wanda maganganun da suka wada sai Allah yake ai da ne za ma mu daukar da shi akan wanda yake ba a jin ya zo ya tsara ga wanda suka san bai taɓa jin larabci ba ba kanu bi yu'minu ba na taba imani da shi ba shine malamin ce Allah yana magana wa inna kara hadal qur'an li mawjud fi kutub al-awwalin al-ma'thura Allah yana bayani cewa wannan al-qur'an ba sabon ne a cikin littattafan da suka gabata don domin ya ce wa isari a isa ibn maryam ya bani isra'ila ko inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad to kaga akwai wannan ayar sannan Allah yake wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur to shi da yake awala ne kullu ayatin an ya'lamuhu ulama bani isra'il kin da yake zama musu aya ba ba malaman bani isra'ila suna karan suna bada labarin sa wanda suka haddace a taura da injila shine alladina yattabi'una ar-rasula an-nabiy al-ummiy alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ita ma ayar da ƙara bayani akan cewa bayanin annabi alaihi salatu wasallam yana a daura kuma yana cikin injila to ni zai ce walau da sallahu ala ba'dil adamin fa qara'ahu alaihim ma kanu bihi yu'minun ko mu'minin bara su imani da shi idan ya ga mana a cikin alhijri walau fadana alaihim baban min as-sama'i fa zannu fihi yarudu lakanu inna ma sukkirat absaru absaru da yake ballahu qawmun mas'urun sannan haka ya kuma faɗa a suratul an'am walau annana nazzalna ilayhim almala'ika wa kallamahum almauta wa ajalna alayhim kullu shay'in qubula ma kanu yu'minu illa an yasha Allah Allah yake da za mu dokar musu da mala'iku idan mala'iku suka sako gaba daya su rika magana da matattu Allah ya hujjar sarki yake wa ajalna alayhim qubula mu tattaro su gaba daya a gaban mu duk daga mutanen farko zuwa kansu a kaddara su Allah ya rubuta sarki ke ma ba nu bi yu'minu wa la yurati bi bani illa an yasha Allah sai Allah ya ga ya ga dama kuma ga yaba da surati yunus innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin ajara wa azabun alim wanda kalmar ubangiji ta tabbata a zarsu na cewa matsiya na ne ba za su shiga aljanna ba Allah yake la yi wato la yi ne ba za su taɓa imani ba walau ja'atuhum kullu aya ko da kowace irin aya za ta zo musu taradarwa hatta ya rahu da azabul alim haje sun ga azabu kurkuru da na ji imani to dai Allah yake ne kadalika eh eh كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن هل نحن منظرون Allah yake kadalika salaknahu fi qulubil mujrimin kamar haka ne wato muka shigar da wannan kayyata manzalin da suke cikin wato zukatan waɗanda suke muka wato al-mujrimin wanda suke kan gari wa annabawa shine kadalika talakna fi qulubil mujrimin shine sai Allah yake la yu'minu nabi ba za su taba yin imani da annabi wato da gaskiya ba dan annabin da Qur'ani bai zo da shi ba za su taba imani da shi ba hatta ya rawu azabul alim har sai sun ga azaba wanda take da radadi shine ai ai ai la ya ba uzalimi da ma'ziratu lokacin da wato an zarin azzalimai ba zai amfana da su ba da Allah yake wa anzirna yawma yatihimul azab فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال Allah muka kuce sarki ce kai jin ko wato kai gargadi ga mutane ka ga ya musu akwai wani da zai zo wanda wanda akwai azaba a cikin sa ya kullu ladina zalamu sai ka ji azzalimai suna cewa rabbana akhirna ila ajalin qarib ya ubangiji ka dinka mana zuwa wani lokaci makudan kwana goma kwana biyar sai ce mu dinka a wajen Allah da suna cewa za mu amsa kiran ka ya Allah wannan da ya rusul kuma wallahi duk manzanin da kai ko duk za mu bi sai Allah mai wajen sarki yake aw lam taqulu a antum min qablu ba kun kasance kuna rantsuwa ba da malakum min zawal wallahi ba za ku kuce ba a ban azaba wanda yake kaje ai duk ba su wuce ba suna faɗa wannan kalmomin to shi ne Allah ba ku kan sarki yake gaya mana anan cewa la yu'minu nabi hatta yarawul azabul alim fa ya'tihum bakitatan wa hum la yashurun sai azabul da zo mutu ba da su ba tsammani alhali ba sani ba fa yaqulu sai ka ji suna cewa hal hal al arbu istigam ya ma ba ma'anar ba ka wajiba a zaman dini suna cewa an nahnu munzaru ina ma Allah ya kyale ni shine wannan ayat da na biyo yanzu ina ma a zaman dini ina ma Allah zai kaza mana kama ya bamu zuwa nan da safi daya wanda yake kara 60 55 ko shi ne yake neman kwana bakwai yanzu ina Allah mun mundaru ya Allah yake afa bi azabila
ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون Allah madaukakin sarki yace amma bi azabi na yake azabin shin azabar mu kuke ni kuke neman a gaggauto muku sai cewa Allah madaukakin sarki azabar da zai muku ce ranar alkiyama ku ya ba ku yanzu ita kuke gaggautowa to sai Allah wani wajen zargi yace amara aita in mata'ana hu kini ba ni labari in ma mun raya su tsawon shekaru misali a basu shekara irin shekaru irin da Salman Farisi shekara da biyu da wani abu a duniya a bas haka Allah yake sun maja a ma kanu yu'adu sannan abin da ake musu alƙawari ya zo musu bayan an raya su sun wato waɗannan shekarun da suke nema sai Allah yake ma ajna anhum ma kanu yu'adu abin da aka tsaro suka kasance ana jiyar da su dadi ba zai amfana musu komai ba ko da za a kara musu shekaru ba zai amfani su komai ba domin wani inda za a gane shi yanzu ma misali ya ce ya shekara ɗari da wani abu daga lokacin da ya shekara ɗari da saba'in a saba'in ne tamanin za ka ya daina jin daɗin komai in ma zuciya ce da shi kwata kwata gaba ɗaya yanzu ba ya iya gara ba ta kwata kwata ba ya iya ƴaƴansu suna jeje Allah Allah ce kawai ya mutu kwata kwata da kuma ruwa Allah ya ce babu labarin da shi da yaman yanda ya samu yana da kudi sosai dan saboda kamar da mai alwaji da yake fada cewa ni yadda za a yi wajen kira ga da sarrafa dukiyar da kar ka kace wasu su koma zuwa ruwan kwanturan in ba haka ba da zarar ka ne aiki za ka ajiye ka ajiye da biya ka kawai sai ce bi yadda ka kai gaba ka zuwa kasuwa yake to ka sarrafa dukiyar da in ba haka ba agajin da kake nema ai ma ba za a yi ba ba ko a baka da wani aiki to shi wannan ba annan da yayin yanda kuma ya samu rashin lafiya komai shi ya sani a hankali bishiyarsa komai yana da yawa in aka je aka gini wajen aka zo kawai sai a zo a jini shi baba ai za a yi kaza za a yi kaza sai su samu jini haka idan ya ji ya gamsu dan ya kai ba a iya bayani yanzu sai a miƙo mata wala sai don gala don gala yake in ko bai gamsu ba sai zo kawai a kai sai ta zo ce ta ayo yadda mu yake gaba har ina ji har yanzu yana nan da rai abin da yake kenan idan zai gamsu ba har yanzu idan suka zo sai bayani yayi haka da kansa ya zuciya idan bai gamsu ba kawai zai hawo wannan fada in kuma ya gamsu abin da za a yi shi dan gwala shi kuma da wani bakin da yake ba mu labari shi ko ya kai matakin da sun kai gidiye zai kawai komai shi cikin yi gaba ɗaya zuciyar wani lokacin ma wallahi zai zama kare ya tara musu miliyoyi yana nan wani lokacin sai dai a je a dawo a tarar da yamma ya yi ba haya ya yi kaza ya yi kaza sannan a ɗauko ne ya ce kula ne to sai da aka ba ke karin aka ba ka ka ce wannan mataki ba abin da za ka iya yi ba abin da za ka iya yi to shi ta lokacin da Allah ya ara ma ke karu kake da karfin ka yi kokari ke gina lahira ka ina yawan faɗa wannan kalma cewa ka yi kokarin gina lahira domin idan ka ga wani wanda yin baka ba ka wanda yake tsammani shi ba ba shi ba ba shi ba in Allah ya ce ka waɗansu za su yi amma ba za su yadda kake so kai ba shi ta lokacin da Allah ya baka tunda kurunce ka da karfin ka yi kokari ka gina lahira idan Allah ya sa ka da shi to ko ba komai kai kai abin da za ka yi to shi da Allah wani hukunci sarki yake abin da aka wada ta ba abin da yake ba ba azna anu ba ka nuri mata abin da aka sanin sai an wada ta su shi ba zai zo da ta musu komai ba ba zai musu komai ba sai Allah yake na وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون Allah madaukakin sarki yake wa ba halakka min kariyatin ba wata alkariya da muka taba halakarwa illa wa laha mundirun ba sai sai mun aiko maka aiko maka da masu gargadi shine wa ba kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah yake ba ma taba alamtar da wasu mutane ba sai sai mun aiko musu da manzo to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana anan cewa wa ba halakna min kariyatin ba wata alkariya da muka taba halakarwa illa laha mundirun ma sai tana da masu gargadi zuwa gare ta zikra dan su yi maka wa'azi su tana gaddu Allah ya ce wa ma kunna zalimin mu ba zalimai bane inna allaha la yuzlimu mithqala dharra shi na wanda muke yawan gayawa wato wani lokacin jami'an tsaro ko masu kula da wanda Allah ya ara lokacin za ka mutum ya labi wai ya zo ya ce na kama ko sai ne haka shi shi kana ji wannan wanda ne wato ai ba ruwan mu na ruwan mu ya kamata ka mai da rage a wani bawan Allah na ji a da aikin ka na jami'an tsaro akwai wa'azi ai mutum ne ne sai musulmi ne da ya san yadda ya mutum akwai lokacin da za ka ga mutum ba gangan ciye ba wani lokacin da wani gari abu da ya jago masu tsare gidi za ka wani bai an kara cewa wato dan zaga tsaya ba bai zo ya an kara bai tsaya wasu kuma duk da aka suka huta suka hutu amma saboda rashin nasiha irin na mutanen mu idan ya zo wanda ya wuce din kaga wanda shi ne an kara ya tsaya kamata ya yi ya zo kai maza wani wa'azin cewa ya kamata ya su idan ya ga dama ne ya zo ya tsaya kaɗan ja hankalinsa zai ji daɗi kuma su ne zan wa'azi ne zai kula amma idan ya zo sai ga wannan yake bako bayan wasu gudu a fuske su gudu suke kaba da ya zo wanda suka gudu zan shi za a kama wanda suka gudu suka kuka kawai suka gudu amma sai ga mutanen kafin mutum da ba mutum ne ba wani ne yake da Allah malam kaba da ya tafi da ke ba zai ji kira ruwanka ko ya bar aiki ya ji ko ya koya aiki ba wannan da ya kwata kwata ba saboda haka ba daidai bane akwai lokacin da na yi wata hanya nan sai ban san cewa a je wai ta kan leda a bayan lambar babu leda sun ta ke nan ko wai dai shi shi wallahi ban taba sani ba ban taba sani ba kawai ina da je wani ya zo ce yana kama nake ne ba ni da zan na da lamba ga laji kuma ban san ne ba wallahi nake ne ba ru je ce wace kan ke lamba kan shi a wannan ne ne ga ruwan ba ruwan mu da wani wallahi sai dai da suka je wannan abu ba a yanzu ba na manta wannan abu shi da zalunci ko baka ji Allah ya gaba sai Allah ya gaka ba har yanzu na turo wannan abu sai ni ciwo a rai sai da suka daje ni dubu biyu kawai wai nan ba za a rubuta kuma aka tafi ko ba zai cire ba kalan da na fiya ji ake karu kalan da ko yau da biya wannan zalunci ne idan mutum yana irin wanda baya zama lafiya Allah Allah madaukakin sarki yana da kishin bayinsa ya kamata mutane su bar shi za duk wanda ya zo yanzu a matsayin sa ko karu da zai yi sai nayi masa nasiha sai ka ji tsoron Allah ka sani cewa Allah yana da sirri a bayi akwai wanda ba sai ya ce Allah ya ba Allah ya ce ya isa ba alaysa Allahu bi kafin abda ina da akwai wanda ya zo ya ce haka da inela shi ma irin wannan abin sun kamo shi a wani abu ko koyo ne dan hirarsa yake malam azubu da zai yake wani madaji yake wani mu da ga wani inela kaza kaza ina ruwan mu da wani rajin lafiya to wannan ba daidai bane kowanne irin aiki kake akwai Allah a cikin ka kowanne iri idan kana so ka gaba aikin ka lafiya lau to ka ka ba hakkin mutane kai ne wannan aiki ne ba a wajibi a ciki babu za ka zo akwai shi ta wani lokacin su suka haɗu da gaban su kuma kai sai abin kuma ya ba ka kuma shi da akwai abokin mu da shi da babu da lokacin da mutum zai zo shi ba komai ba mala abu da ya taba zuwa nan ya na biya wata rana ya zo kawai daidai FCE kawai sai wani ya goyo ba nan kawai sai ne zo ya kama yace ne ba ne ce ba an hana goyo ba abu bai yi a lokacin ba ba an hana goyo sai ai yaji na ji ce na ruwan mu kawai sai kire man mutum yana cire mu kullum mala abu da karfin hali kawai sai sai ke gida sai ce ofisa ba ji kullum ka kawai za mu yi ba ji kullum ka ai ran kai dai ba kowa bane sai da ran kai dai yake zaki ka ba ji kullum ka sai ni ka ba shi kuma zai babu kin zai magana yake kai kuma karka kara kawai za ki nasu wallahi ni ga mota sai da jiya ni kiye mar bajiya yake dan Allah ya hana shi amma wanda ya barazana wanda da yake rayuwa shi dan Allah ko da irin aiki kake ka sa Allah abin da muke faɗa yake akwai mutanen da za su ga da tsoro mutanen kirki amma tsakani da Allah ba su da yawa amma akwai mutanen kirki akwai wanda idan ya zo kai kanka da cewa idan shi ka daga Allah kuma yana cikin jami'an zara ya fi ka daga amma ya kamata mu lura da wannan cewa a bayyana da kyau cewa kowane irin aiki da yake akwai Allah cikin kowanne ai akwai mutanen da an kusan su yanzu ga Allah rabba bayi dan zanda ne bayi da yana kullu da inda yake ba ko zuwa kai gurin su rato ko kai ne ya zo da abubuwa da yake kewa lokacin da yana leader suna tare da wasu abokan mu haka shi irin dan bai wannan ne komai ya haɗe wannan kira'atu da ake rubutun nan dan baiwa ne dan gidan malamai ne saboda dan lokacin da yake ba harkar ma da yawa mutane an yi wani jini saboda harkar dawa muna gani ta yi sauri to idan ka je harka ba har yanzu yana nan akan bakarsa yana akan dawa har yanzu to kaga ba za ka yi kudin gora ba sai mutane su ji amma da yawa wasu suka samu wannan damar gaskiya wato kallewa su kallewa su ya kamata mutum ya fahimta da kyau akwai wanda aka nuna mun a fage ya zo kuma almajiri aka ce mun tsohon bidiyo ne ina da yana son yaran babu wani irin yanayin rayuwa Allah da magan shi a ciki yau ne bakani da yake wannan kanin da yake tsohon bidiyo ne ta kallon da Allah kullu yana tafiya a kafa waye gani ko wani ne mabaci ko abin da ya kama da wannan ba ruwan Allah Allah yana da tsohon lokacin ma ba mala'ika za ka haɗu da shi a hanya kamar da wani ne ke faɗa duk aikin da za ka yi kada ka kiyaye ko me kuma a rika da siya idan mutum ya wuce dara wannan ba ne shi da kanka ba za ka ci a hukunta amma wanda ya zo abu da rashin sani ya kamata a masa nasiya ba aikin da babu Allah mu wannan abin da muke faɗa babu aikin da ba Allah don wani yana faɗa wata ne karu wai su ba Allah aikin ya ce wai su ba Allah aikin to ji Allah yana cikin kowane aiki ku ba ku Allah to sai Allah madaukakin sarki kowanne aiki yana cikin sa to wannan shine Allah madaukakin sarki yake ni kira wa bakun na zalimi yake mu ba wa zalimi inna Allah la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zalimi ko da wanda dai ko da bayan dharra ko bayan ko bayan sai Allah yake kaji ayi gaba to sai Allah yake ba da nan sanar da yake yayi kaga magana da take ne cewa ai aljannu ke zuwa suna ga annabi ne da sallallahu alaihi wasallam Allah yake wa ma da nazara bi yani ba shi dan ne suke saukarwa annabi ne da sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wa ma yan bajilahu bi ma da ke da su ba shi ke dane wa ma yattabi'un kaga da da shi da mu saboda kan zaro ruwa ke magana ba jinnu ba inda jinnu ne zai ce wa an gani na sani auna wa bin nadu da zani amma ke da mu dan banza ke to Allah yake ba shi da mu ne suka dauka ta alqur'ani ba wa ma yin da shi lau bila ne da kuma wa ma yake da auna kuma ba shi da ikon dauka ta alqur'ani sai Allah yake innahu ba'da sawi su dan gane da jin alqur'ani ba lokacin da ake saukar da wa'ayi da al'azudu da ababen ne daddawa Allah ya ne da su da wa'ayi ba ji zai ji ba sai Allah yake na
وأنزل عصيرتك الأقربين
na واغفر لنا لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون Allah madaukakin sarki yake bala da umma Allah ilahan akhar kada ka bauta wa Allah madaukakin sarki tare da wani abun bauta daban bata kula min al-mu'azzabin in har kai haka za ka kasance kasance cikin waɗanda za a halarta an dawo na wato tsakuwa dan tsaya da jigo sai Allah ya ce wa anzir asira kai al-haqrabi wato lalle ka rika yin gargadi ga danginka na kusa suwa suwa ne dangin mutum na farko na kusa eh iyaye da kyau saboda haka iyaye su ne na farko sannan iyalin ban mata da yaya saboda haka a rika yin gargadi zuwa gare su shi za ka bayar da zamu ji annabi alaihi salatu wasalam ke tara dangin sa gaba ɗaya akwai asbabu nuzul da yawa da aka kawo cewa yana a ayin nan da doka sai ya je haukar dutsen gaba inda dai alhadis ke hawa a yanzu ya haure yake yace ya sai ba ya ku wato mutane na sahabbai na da iyaye da ɗan uwa wajjama annabi ilayhi bayna rajulin yaji'u ilayhi mutane suka haɗu suna haɗuwa gaba ɗaya sai ce ya bani abdul muttalib ya ku bani abdul muttalib ya bani zuhair ya bani lu'ay ara'aytum law akhbartukum anna qailan yamliku hadha al-jabal yace da zan ba ku labarin cewa wasu ayoyi za su kawo muku har da bayan dutsen nan cewa wato za ku yadda cewa da da ayyukan da take muni za ku zaka gani kalu na kace kwarai kuwa domin ba mu taba jarraba kare kayya ba sai ce to fa inni nadirun lakum bayna ya azabi jari domin mai gargadi ne a gare ku duk wanda bai yarda da wannan ba akai azaba mai raɗaɗi da Allah ne ba Abu Lahab da Ali ya ce tabban laka zalimin yau don Ali hada jama'a kana amma da Abu Rabi illa li hada ba abin da yasa da jira mu je wannan eh gaji Allah alaihi salatu wasalam sai Allah ya saukar da tabbas ya da abin da hari wa tabba ma Allah ya abin da hari din ta mutukar kadewa domin yana nuna shi yana ga wa dan wannan da tara mu ma ajna alu baluhu wa ma qadar dukiyarsa da yake da ita da wani kudi ne babba annabi alaihi salatu wasalam wa ma kasaba da kuma wato abin da ya tsoro wanda bai wadatar da shi komai ba duk dukiyar da ba za ka ba Allah ya ita ba da amfani sai Allah ya ce sai ranar da kallu Allah zai kora shi a wuta da da laru babu da hande wanda take huruwa wamra adu da shi da bazan sa amma la dal arab wanda take kan ko kirari a bayan da shi ji da abulun min bakat hauyan da wato akwai wato igiyar sama da take kaura Allah ya bani adirin da gaba ɗaya shi a yau kai kaura Allah ya rama wa Annabi alaihi salatu wasallam to shine wa anzir asira ta kal aqrabi Allah yake wa qibla haka kar ka kun ku yadda buka bukanka shine karwa mai jawabi limani ka ba ga wanda za su yi ma biyayya dan malami ne kai ba sai kawai zalo na abu jira ko ka hau bari ka ce kowa jahili ne eh Allah ya arama lokaci kawai ka ce kowa ka zo ka rika mutane fada kowa jahili ne gaba ɗaya duk jahilai ne ko kuma duk ba san da kuke ba ba daidai ba ne ko kuma duk ba wanda ya san inda ya lota je ku ba daidai ba ne idan Allah ya baka mulki ka zo ka kowa ka ce kowa mafi yaki ne wannan jiwa ba daidai ba ne to shi ne Allah wanda kuke karfi yake duk bai wanda Allah ya ba to ka tunkiyar da kanka domin da lokacin da kake ji Allah ya ma baiwa ta kaza akwai wani yana na aje shi kuma ya fi tafiya kaza haka Allah yake baiwa ta haka Allah yake bayar saboda haka ba daidai bane irin wayan abubuwan za ka ga wato wani lokacin za ka ga wani kawai Allah ya ba shi ilimin ne amma wai da tabi'a irin wanda ya kamata ya murabbi ya zama yana da ita kafin nan wani babban malami muna hira da shi abin da yake mun kenan yace wani wani wani wani limami ke ta fama da shi yace matsalar idan ya shigo da su kawai ya zo in baka yawan ba zai iya gaya ma magana sannan kuma kawai ya shigo da zakun nan yace yace kowa duk aka ce yace nan sai yace kuma ne ya kallon ɗan shekara casa'in ya taimaka kuma wato ba dan shekara da zai din ya haife shi Allah wannan ba daidai bane baya tarbiyya da tsari da musulunci addini bai koya mana haka ba shi sa da Ali ya zo ta dauki Imam Malik ta tura shi gurin Rabi'a ta ce zai koyi tarbiyya ta kawai idan koyarwa kake ko ma malami ne kai na addini an rabu a gowa tabi'u na ga masu kyau don mutane za su kwaikwaya ko suna sha'awar shi yadda Allah ya ba baiwa kar ka yi kowa banza tsakani da Allah wannan dabi'a ce ta ta wato ta Yahudawa za ta rika ji kowa da ita ba shi yadda Allah ya kullu lokacin tambaya wani zai yi kawai zai baka izini tambaya kawai daga tambaya sai ga wani karatu ya baka shi tambaya ya tsakani da Allah amma tambayar wani shi ne jantar gwamnati ce ba ta yin irin ba kai kanka yanzu aka baka wani azaran za ka rike bincike to shi ta ko da yanzu in kawai zuwa kuma sannan tsayawa a kan irin wannan yana sa Allah ya taimaka ma da awanka da kai inda ba ka zuwa idan ka dauki wannan tawazu amma da zarar ba ka dauki wannan layin ba to Allah ya karya ka ko da yin bukari kuma ko ko lakara ne ko Allah gobe ne ko lakara mutum yake ne go ya da daji kowa ya ne ko ko kudi ka zaba baka to ana nan ana nan ɗayan cikin za su zo ka zama kuɗi ke wakai a gurin kuma su raba an ya da yawa to duk lokacin da Allah ya baka wata baiwa ta dukiya ko ilimi karka raina mutane karka ji cewa kowa ne da Allah ne ya harama lokacin kawai inda ya ga ba ba kai za a ba ba kuma ko a wanda ke zauren wani ya ma shi cikin karatun amma saboda wata baiwa da Allah ya ba ta isarwa shi bai da ita sai saurare ta kawai da mun baiwa ce annabi Musa da ya faɗa cewa a tsaye ya roki Allah ba ko zai cewa a harama da annabi Harun ya bi ni ya isar da kai kowanda zai zo da sauraron karatun da amma in za ka kuskure zai iya ganewa amma zai zai zo zo na gudu bi baki akwai su da yawa to idan mutum ya bayar wannan za ka yaro na lafiya kuma Allah zai rika bude ba kokolwa sau da yawa za ka wasu abubuwan wato kafin ka amsar Allah ya buɗa ba ka hanga saboda ki isar wa mutane amma Allah daga lokacin da ka dauki dabi'a kowa da ita ba to sai Allah ya karya kafin ka je ko ina eh bayan wanda kuma a bayan muna kama da cewa bai dawa bai da girman sa bai dawa ya da girman sa da ne rashin kwadai rashin kaza rashin kaza ba ma karka zo kuma karka jin kowa bai da ba ba dai dai bane sai da Allah yake bayyana a kauka wa furjana haka liman da ba ka duwanda ya ji ma biyayya karka ji biyayya a gare wato karka ji biyayya su liman da ba haka karka san kai zuwa gare su ga wani duk wanda ya ma biyayya min almu'minina daga cikin mu'mini Allah yake ko in azauka in suka zaba ba ko kulli ka ce ni bari um ni ma zamalu lalle ni na yi bara ba ni ba abubuwan da kuke aikata ba ni ba sai Allah yake
الذي يراك حين تقوم وقد التفت الساجدين
Allah madaukakin sarki yake wa tawakkal ala al-aziz rahim ka dogara ga wanda yake wanda ya fi karfin kowa shine al-aziz al-rahim kuma mai jin kai ka dogara da shi kamar ka tambaya waye da yake annabi ya raka wannan da yake kallon ka shi da ku lokacin da kake kiyamun da yake mun ja ba da wannan misali in kana so Allah ya ji ga al'amuran ka duka to kar ka zallaje ko da yawan da wutar da kawai da shi kan dai domin abin da ya dace so mutane su rika sallar dare ba ya a cikin tanni ba zuwa kai ba ba wanda ya kankare tsakani da Allah take yi da ji ku kai sallar dare sai ki allazi yara ta hina takum wanda yake kallon ka lokacin da kake kiyamun dai wa taqallubaka da kai goban ka fi tajiri ne cikin masu sujjada wato shi ne yawan yadda kake doguwar sujjada a zallaka da doguwar rukuni sai Allah yake innahu huwa samiul alim lalle Allah ba ku cikin sarki shine as-samiu me yasa aka ce as-samiu ku duk duba yanayin yadda ake kawo salan sunan Allah saboda a lokacin kowa bacci yake amma Allah yana jin ka al-alim kuma masani sai Allah yake na هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم ya salam يلقون السمع وأكثرهم كاذبون
na'am والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون Allah yace hal shin bana ba ku la al'una bi'ukum shin bana ba ku labari ba alaman jarzalu jahili akan waɗanda ke tsani suke goka a kanku tunda sun ce shi da nuke kawo annabi alaihi salatu wassalam labari za ka bar wato an maza da wannan zancen yana nan sai Allah ya bada amsar yanzu yace bana ba ku labari tunda kuna so ku san suwaye shi da nuke goka a kanku ki kawo muku labarai ya la yake tanazzalu an ulatikum ala man tanazzalu shay'in bara ba ku labarin wanda ke dani ke doka ki kawo muku da labaran ba ya la yake tanazzalu ala kulli afakin suna doka ne akan dukkan masu kire masu kire kire kariya a dini kuma wanda suke masu zunubi ba su samu gurin su da su suke zuwa boka yake nan da yan duba da an jira sai aika zai faru ko kai ne fara kafa ne ko baka ko kaza ko kaza to dole ne kanu suke sauka zuwa gare domin akwai wurin da za ka yi ayo a gobe sai akwai ne wurin ma cikin dare wanda za ka yi karfe ɗaya dare ko biyu za a gaya ma kira wasu kidan da ya ido sura a ya ido in ka kira su da wani kulubboto shi ke nan daga lokacin ka kwashe kayan ka da gaba annabi alaihi salatu wasalam duk abin da yake so aljini ya ba zai ba akwai wanda ake yi tsakiya rana wasu kulubboto ne kuma abin da ke yi ana daina yin zama a irin su ban babu jira irin zuwaye a cikin kurum za ga mutum ya ce ya koya ko ya koma irin wannan kullum bota to akwai irin waɗannan waɗanda su ke danin da suke zuwa su duro musu su ba su labari amma dai sun sa sun sun kauce daga sun fita daga addini gaba daya sai su rika biya musu bukatun sai Allah yake yi rukunan sama suna jewo musu ji suna zuwa su riski kai wa aktharuhum kadibun zai su rika rada musu magana amma mafi yayin su makaryata ne shine annabi ya faɗa yake shine za ka boka ya ga yawa wata ko wani wata magana yake kuma wallahi haka ne kana dubowa kawai sai ce to ai dubu goma da ya ce wallahi um um mala ko ko ba ne yake wannan dubu ne sun ta da kake kawai la wallahi da lai da kakkabin da shi kenan ke da Allah aljanin da ne zai yi ba domin a ada aljanu a wasu aljanu da ake cewa aljanniya wanda sun suka ga dama in wato irin wannan mutanen suka ba da dinka su in suka ga dama a ta kiristin da yake dama Allah zai jinda ba kiris sai su ce ai kiristin da ta dama ba ne biya kai waje sabulin da take wanka da shi lokaci ne ko eba ko kala daga nan sai da ba da wata komai sai ta ji a ciki su ne masu kawo musu labari saboda suna zuwa musu tasu bukatar wani ilo wani aljanin cewa zai kawai so yake da rika dallan la'azar ba alwala shi ne kawai bukatar ko sai da jaraba shi ne kawai abin da yake so ba ya son wani abu banda wannan saboda shi so yake abin da ake wa Allah shi ma ya ba yadda Allah ya ba da doka shi ma ba ya ba shi ne kawai to sai Allah ya ce fi zuqura sama wa aktaruhum kadibun mafiya yawan su ƙarya suke yalla yake wa shu'ara'u lallai mawaka yattabi'uhum al-gawun ba ma su mawaka an barakanan duba alakafu Allah yake alam kana jin ba ka gani annahu mutum da yawa kan fi kulli wadi cikin kowace rami ya yi mu da suke kukawa ko mai ba da suke za ka ji mawaki ya zo yana tafi kagayya shi sa wata magana da rakan la da zo in duba an ce magana sai na aliki cewa wato azabu fi'li azabuhu wai waka da saboda yaki mafi kariya ce waƙoƙi ba eh kana akwai waka akwai waki waƙe ba irin na zuwa tabi'i da tabi'i ba waƙe wanda za a zo ko irin kuma la abin da wani ko irin wayannan ko su abubakar ladan misali za a ga wanda ana yin su na faɗakarwa wanda za ba a kukkutsawa a shiga wata wurare to shi ne yake irin wayannan ke kuɗa cewa annabi ya kulu da wala ya fa'alu suna faɗar abin da ba sa aikatawa ne in mai waka ya zo yana ko da wani sauka ya ga duk abin da ya faɗa gaskiya ne kuma ƙarya ce tun daga farko da ya fara har sai ya kawai shiga shi ne yake wa annabi ya kulu da wala ya fa'alu sai yake ne aya ta kai ta ga mun wuce lokacin da yake to kaga ayar kanji sai Allah ya ce illal ladina amanu amma wanda wadanda suke imani irin sa ga bin sabi kaga shi ai annabi ne idan ka bai sun yi zambo sun zaji annabi alaihi salatu wasalam da sahabbai sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce Allah ne zo karama wannan sai zai fara bai tika ya sai sai bai tika har sai da wata annabi alaihi salatu wasalam ya ce uhudu fa inna ma aqruhu kudu yace rama mana zamban da suke mana domin wanda yake aga rama malaika da guri ne to kaga wace ke nan sai Allah yake to banda wanda suke imani wa alil salihati sai ayyuka na kwarai wa zakaru Allah kathira kuma sai an bada Allah da yawa wanda karu suka yi adadi da hanyo a gurin Allah min ba da ma'zuri mu bayan an zalunce wa ta'lamu alladhina zalamu da sannu waɗanda suke zalunci za su san ayyamun kalbi ne kalbi wata makoma za su jira zuwa gare ta wuta ce kawai Allah ya gare mu abubuwan da muka bada daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah mana mutum sarki ya yaje mana akwai Alhaji Ali Ali Baba daga kamar ya ya yi mutum da zuciya ba su da lafiya an kwanta da shi a zuci amma an sallamo su to muna da ko Allah maka mutum sarki ya ba shi lafiya ya sa kafara dukan mutum mara sa lafiya gida da aka yi Allah ka ba su lafiya ko da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon binne maka abubuwan da kasar mu take fuskanta na barazana Allah ka amintar da mu wanda suke ne in mun je baka zauna cikin matsala Allah ka ba gaskiya mana Allah wanda cikin sarki ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jaddada rahama ka burburan idan ta mu kaji Allah ka sa mu fita da kyau da imani Allah ka ba mu dogon kwana da amfani اللهم قفنا سيئتنا إلى رعاتك ولا تكلنا إلى أنفسنا ترفة عين أو أقل من ذلك كل السيمن وسيئة لأسوئنا لكي الله تبيع مدى بقاتهم muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ya al'amari Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin